أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وريا تثبت على مدوكتين سركي wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na Riyadus Salihin za mu tashi a shafi a babi na ɗari uku da sittin to babu taharimin kitabin insani ila gairi abihi wa tawallihi gaira mawalihi babi wanda zai magana haramcin mutum ya danganta kanshi zuwa ga wani uba wanda ba uban shi ba ko wani baba wanda ba baban shi ba da kuma bawa ya danganta kai shi zuwa ga wani wajen wato ubangidansa wanda ubangidan da ba ubangidansa ba a hausa ta yi ko bawa kun sa akwai mai shi to a ce kai bawan wane ne sai ya kira wani daban wanda ba shi ne mai gidansa ba ya ce shi bawansa ne to wannan duka a musulunci haramun ne akwai tsinuwar Allah maɗaukakin sarki a ciki shi yasa abinda wasu suke yi na danganta kawunansu ga wasu ubanni saboda watakila nasaba ko sarauta ko kuɗi irin yaran zamani sun fi wannan saboda ƙarya sai mu je zai ce shi ɗan gidan ɗan gwaje ne na? eh to yin haka haramun ne a musulunci hasali baban mutum kowaye dole ne ka yarda shi ne babanka domin ba kai kai sa ya zama babanka ba Allah ne har kabila haramun ne a ce ni kabilanmu a ibiram ko angas misali a tambaye ni a wani waje sai da ce ni ba fulatani misali ko na ce ni ba haushe ne ko na ce ni ba barbare ne yin haka haramun ne kuma akwai tsinuwar Allah a ciki eh so ba magana ce ta wasa ba saboda me babu wani mutum a duniya da ya zaɓi yaren da zai zo duniya da shi dukkan mu kowa ya yi waye gari ne shi ya sa Allah madaukakin sarki bai ba yare wani wani wani daraja ba ina nufin daraja dan kawai kana yare sai a saka aljanna balarabe in yayi kafirci wuta Allah zai shi kaga ne mu karshe ta kai idan biro ya bi Allah Allah aljanna zai sa shi idan iyamuri ya bi Allah Allah zai sa shi aljanna in ba fulatani ya bi Allah Allah ya sa shi aljanna in kowa ya bi Allah shi kawai dangantakan mu da Allah shine mu bayan sa ne kowane yare ka fito sa'annan ba kai ne ka ga dama ka fito a cikin yaren ba wanda aka yi shawara da shi wataƙila duka yarurrukan mu da shawara a cike da mutane da yanzu ba nan muka fito ba eh wani ma bature zai ce a fito da shi misali wani indiya zai ce a fito da shi misali wani haka zai ce wani ce larabawa yake so duk haka da za mu zama da wuya a ce da shawara ake da mu a ce yarurrukan mu su ne muka fito a ciki amma Allah madaukakin sarki da yake yaf'alu ma yasha'u wa yahkumu ma yurid sai abin da ya ga dama yake sai ya fitar da duk wanda ya ga dama kuma ma yayi mana bayani Allah madaukakin sarki a cikin Al-Qur'ani yake cewa ya ayyuhan nas kaga bai ce ba mu sai ce duk ya ku mutane yace inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu sai ce inna akramakum indallahi atqakum inna allaha alimun khabir ya ku mutane Allah ya ce mu ne muka ga dama muka halice ku na maza da mata ai rahamar Allah ne da yayi namiji na mace yayi mace ma na mutane idan da Allah ya ga dama sai ya zallan maza ya ce duk wanda zai aure matar shi alade kuma ka za ka je gidan sa alade kana gaisuwa ai za ka yi na sirki kana gaishe su na kana biya haka za a yi da hakan za a yi ai wallahi da haka za a yi to rahamar Allah ce duk abin da ka gani Allah ne ya gata ma yayi wa dan adam shi yasa Allah yake cewa laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim hakika mun halice mutum cike kyakkyawan kama duk wannan rahamar Allah ce ah ina Allah ya ga dama ya muna yayi mu a surar alade misali ya zami da Allah wani ya tunani abba abin da zaka yi na ba abin da zaka yi kuma dama ma baka san mutum ba bare ka ce da an yi ka kaman mutum ta aka Allah madaukakin sarki bai waye mana ya halice mu da kama mai kyau mafi kyawun kama a cikin halittun Allah yayi wasu dogaye yayi su gajeru yayi wasu bakaki yayi wasu farare Allah da hikimar sa kuma rahamar sa shi yasa kawai abin da muke bukata godiya wa Allah madaukakin sarki Allah mun gode mu kuma duk yanda Allah ya yi ka ka gode mu shi yasa hikimar da yasa ya yi ka haka wata kila da ba dan haka ba da wata kila yanzu Allah kada ya san musifa da zaka shi ai kan ba kana ji haka dan adam bai san gaibu bane sai Allah shi da tsarin sa sai yayi yanda ya ga dama abin da ya daidai ne na san ko taba jin kisan wani sarki da ake farawa da da wani wazirinsa wanda komai da ya ce da sarki ya magana sai ya ce ai duk abin da Allah ya yi idan abin yana da musu sai da an yi magana ka ce to mai komai shi baya baya ja da abin da har ma ya ji haushi yake musguna masa in ya faɗa zai ce ai abin ya yi daidai haka ne to alheri ne duk abin da aka faru kai wata rana ma ya ji haushi sun je ran gadi abin da ya bata masa rai ya ji rauni a hannu hannun shi ya guntule guda daya shi sarki shi ne shi ma ya ci alheri to kaga shi abin da ya shi ya ga ya ce a hannuna zai guntule to ya ce a tafi da shi a kulle to da tare suke tafiya ran gadi su je jiji haka dan da yake yanzu an kulle shi sai ya je kawai rashin sa'a kawai sai aka kama shi wasu mutane masu tsahi da mutane suka kama shi shi sarki aka tabu da shi za a kashe shi za a har an sa tukunyan gaskas dafa shi mai shugaban tsafin ya zo ya duba ya duba sai ya gan shi da guntunan hannu ya yi ta faɗa don me ba za su duba ba suke kamo me za su yi da mai guntunan hannu na nuhu tsafin nasu ba a yi da mu suka ce da Allah ya ga tukunyan sashi a cika bararraka shi ne ya ce kai lalle wannan ba abin da yake lalle alheri guta hannun ba aka gani shi ma shi ne ya sa maza maza a fito da waziri saboda da zai kai shi ma shi ma birzin ya ce alhaka alheri ne shi ne yake ce masa suna hire ce to kaga shi ma tafiya na burbe alheri dan da ni za a kama din da ni ya nuna na yawa yace kuma ka san tare da tare za mu tafi tunda kullun tare muke tafiya kaga yace kuma da haka duk abin da Allah ya ma ka gode masa shi ya san abin da yake boye عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام متفق عليه أسام حديث لقى سعيد سعد بن أبي وقاص يدعى الله سكارة تبتع بريش يتي من الله صلى الله عليه وسلم ياتي duk wanda ya danganta kanshi zuwa ga wani uba wanda ba uban shi ba kuma yana ta ne ba wai dan bai san baban shi ba akwai wanda bai san baban shi kawai ya tashi a wajen mutum ya dauka shi ne baban shi in an tambaye shi zai ce shi ne baban shi kaga wannan bai sani ba tsakanin shi da Allah yake to ba da shi ake ba a'a ya san cewa wannan ba uban shi bane ya ce shi ne uban shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya haka to aljanna ta zama haramun a gare shi shigan shi aljanna haram a wannan bai bukatar fasara na eh a a sai mun gama karatu da yanzu kana ana tambaya wani ma zai tambaya hmm na nace kowa san dai haram nace haramu shiga aljanna ma na ba zai shiga ba duk da cewa malamin tafsir masu tafsirin hadisi suka ce ba zai shiga aljanna ba ne shigan farko sai ya shiga wuta an ƙona shi Allah ya kiyaye وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن ابائكم فمن رغب عن ابيه فهو كفر متفق عليه an samu hadisi daga abi huraira yadda Allah su tsara tabbata a gare shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la targabu an abaikum kadda ku ki iyayenku kadda ku ki iyayenku ku ki danganta kanku da iyayenku ke wannan waye ka ce ai ba baban ka bane manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wanda yake babansa yake danganta kanshi zuwa ga baban shi to wannan kafircewa ni'imar Allah ne Allah ya yi masa ni'ima baya so Allah ya sa wani ya zama babanka kana tuhumar Allah bai yi daidai ba kana neman canjin wani baba tsarin iyaye kamar da na faɗi ba wanda yi Allah ne ya yi kayansa yawa duk inda ka zunsa kawai haka Allah ya ga dama da haka sai ka karba ka yi haƙuri ka roƙi Allah ya sa ya zama maka alheri ba ga mu yanzu mun fito baƙaƙe ba kuma ga mu musulmi wannan akwai alherin da ya kai shi ga larabawa sun fito arna eh wasu larabawa abu lahab abu jahal duk da kake ji ba larabawa ba ne duka sunan sun zo Allah bai ba su musulunci ba to kai da Allah ya baka musulunci inda da wani abu ma da ya babbaki Allah ya yi ka ayya ma nima bare ma kuma da Allah ya yi mu bakake ai Allah ya mana baiwa wasu baiwan ma da ba mu san su ba Allah ya mana baiwa haka Allah yake in ya ma wani abu sai ya karbi wani abu in ya ba ka wani abu sai ya karbi wani abu shi yasa kowane dan adam da ka gaishe yana da falala kuma kowane ɗan adam akwai fifiko da Allah ya yi mishi akan wani dukkanmu wallahi ba wani mutum shi yasa zaka ji Allah yana cewa wala tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd kada ku tsaya kuna wato fa neman kuma a baku abinda Allah ya fifita shashin ku a kan shashi ba wani mutum shi yasa musulunci ya koyar da mutane kada mu rena kowa kawai kawai kai mu'amala da kowa ba maganar reni ba maganan kuma duk irin ni'imar da Allah ya yi maka ka ringa tuna Allah ne ya maka ba wai wayan ka bane dan rashin tuna wannan shi zai sa sanadiyar ni'imar sai ka rena mutane sai kana ganin kaman kai din nan ba dama ne sai ka zama kaman karuna Allah ya kiyaye daman shi cewa inna ma utituhu ala ilmin indi yace ai su din nan ba dama ne don daman an ba su daman ya san za a bashi wannan ba ba daidai ba ne Allah madaukakin sarki yana ba wanda ya so ya hana wanda ya so wasu ya ba su ya zama musu alheri Allah ka ba mu ka sa ya zama mana alheri wasu ya hana su ya zama musu alheri ban ci Allah ya hana mu eh amma haka yake eh wani ya Allah ya hana shi saboda yana son shi sai an ba shi akwai rigima kaga wannan dan kwabbai da ka gani a lihun mutane wala ko wannan Allah ya mai da shi mai kudi ko sallah ba zai Allah sallah ba kana ganin abu wasa bane wallahi akwai wannan Allah ya bashi kudi da ba za ka ganya masallaci ba akwai kuma wanda Allah in duk duniya ne ya bashi zai je sallah ina nufin in duk duniya a ce an hada masa ba zai sallah ba za ta fi shi dama wannan haka haka Allah yake wasu ya san ya fahimtar da su sun gane me ya kamata su yi to a cikin bayan Allah shi ya san gaibu sai kowa ka ga Allah madaukakin sarki akwai wanda ma an bashi in ba bashi kuɗi ba ko sallah ba zai ba akwai akwai nan ba bashi lafiya ba zai sallah ba akwai nan an jarabe shi da ciwo ba zai sallah ba akwai gasu nan haka haka ake kan an tambaye ka kai wanne ne a ciki baka sani ba da haka sai dai mutum ya ta addu'a ko ma menene Allah ya tsaida mutum ta imanin mutum ya zama ko ma me ya faru da shi zai ba Allah kowane matsayi yake zai bauta a Allah ya samu ya lallaba har ya bar duniya yana mutum وعن يزيد بن شريك بن طارق قال رأيت عليا رضي الله عنه على المنبر يخطب فسمعته يقول لا والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين حير إلى ثور فمن أحدث فيها هدفا أو آوى مهدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أكفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا متفق عليه an samu hadisi daga Yazid dan Sharif dan Tariq yace na ga sayyidina Ali radiyallahu anhu akan minbari yana huduba yace da ido na na ganshi yana huduba sai na ji shi yana cewa a'a na rantse da Allah ba mu da wani littafi sai wannan littafi yana nuna alkur'ani me wannan hadisi yake gaya mana cewa babu wani mutum a duniya da Allah ya bashi wata shari'a sabanin shari'ar da Allah ya ba mutane duk wanda ya ce ma Allah ya bashi wani abu daban sabanin na mutane wallahi ƙarya yake ai an gane magana kowa qur'ani Allah ya ce yabi kowa kowa qur'ani yake yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam hadisansa amma cewa ga wani ya an bashi wata ibada shi zai dinga yi amma banda sauran jama'a wannan babu shi a musulunci duk addinin musulunci iri ɗaya ne kawai fifikonsa a cikin imani imanin mu ba ɗaya ba ne wasu sun bi wasu imani ko iyayenmu nan wataƙila ma iya fin su karatu amma sun bi mu imani na misali karatu daban imani daban ta iya yiwa mutum yana da karaye ta karatu kaban aku kuturu amma bai da imani duk abu ne mai wato iyayenmu hakanan ka iyayensu sun bi su imani hakanan iyayensu hakanan duniya take ta tafiya sun bi su kwatanta gaskiya sun bi su tsare amana saboda kusancinsu da baya wato ana gaba ne abu na ƙara tarwatsewa ai kun gane ana matsawa abu na ƙara watsewa haka duniya take tafiya kuma har a tashi kiyama yawa shi yasa kaga abubuwan da iyayenmu suka gani na sabon Allah kakanninmu ba su gan su ba abubuwan da muka gani na sabon Allah iyayenmu ba su gan su to fa har abubuwan da iyayenmu za su gani na ba ku faɗa ba ai za su gani ba ana taba ba ba kullum innovation ake yi ba kullum abubuwa ake kirkirowa don tsaban irin Allah ka duba wai kwanan nan wai an yi wai dan adam ya ci gaba an an yi developing naman mutum naman mutum ana sai da shi a kasuwa wai har tattaunawa ake an ci gaba ina kallon batura kawa a da ya yanka wai ka a wannan da daɗi wai wai ya kamata wannan mutumin da yake cin namansa wai ya nuna yana jin daɗi ai kun gane ba mai irin wahala ba ne ba ba ɗan dakon siminti ba ne misali shi da jin namansa akwai ya yi rayuwa ta hutu to wai wannan ɗan adam yana wai ya ci gaba ne wai har ana tambayar ta wuce wani mutum aka soma har kuka samu factory na nama wai ai shi mutum farko shi ya donating naman sa to sai suka yi ta tashi a cikin da da kayan science aka yi ta developing naman to shine yanzu an samu naman mutum gunduwa gunduwa yana nan a fridge in za ka yi miya ha kawai dan adam ya ji ya zama dabba don ko dabbar ba ta cin dan uwanta dabba ba kamun ka samu dabba da za dan uwanta zai mutu cinye shi ba su da yawa amma dan adam da ka ai shine da kace ana gani ne gobe Allah kaɗai ya san me za ka gani kuma fa factory suka yi ƙato za a yi ta yin naman mutum ana siyarwa an ba su lasisi saboda su ba ruwansu da Allah na? ya zama hatsarin a baka ga abin da suke sa yaranmu yanzu suna zama yan liwaɗi da ƙarfin tsiya ba suna sa suna canja janda da ƙarfin tsiya ba ma magana yaro a firamare a zo gida ana kama shi a kwace shi a hannun iyayensa saboda wai yana da yanci shi namiji ne ya zama mata tana da yanci ita mata ce ta zama namiji dan tsaban zaka gane wai har da yan sanda an zo tafiya da yawo kuma ba kowa kuma kowa yana gani ba kuma yanzu da haka zai mutum ya dauki dan shi ya kai shi saboda zai ilimi na zai zai iya zai iya boko ya dawo ya zama sanata to mene abin ba kyau fa Allah ya abin da suke yi da da ma ƴaƴansu da kuma ƴaƴan ba kyau eh muna ba mu ba mu wa ƴaƴan mu gata ba in ma da ba a sani ba yanzu an sani yanzu duniya a kamar ɗaki guda ne komai yake faruwa ana sani da wata kila ba a sani ina iya tunawa da jimawa wani lokacin ba ba babu irin communication da yawa irin abubuwa gadget wani ya je ingila ya je ya je tafi ingila to sai abokinsa ya san ɗansa yana can ƴaƴansa shine sai ya nemi in address ɗinsu ya je ya ɗan gaishe su a matsayin abokin babansu shine ya je gidan sai ya samu da maza da mata sun sha giya sun yi abin da suka yi suna bacci tsirara ina nan sun yi abin da suka yi suna ba su ma san ma ya shigo gidan ba ya duba firistin su ya ga cike-cike da giya nau'i nau'i saboda yaran akwai kuɗi baban shi tura mar kuɗi zai ilimi zai ilimi ga yana ta ilimi sai zuwan nan in ya dawo ran lahira uban sai ce Allah ne kuma ma da wannan ɗabi'a ba me zai zama me yawa ma cikin wannan harka duk ya je a ce ma wata rana ya mutu shi ce nan sai lahira za ta haɗu da uban sai ya bayani abin da ya kashe da abin da ya sa ɗansa a ciki wannan fa maganar fanna muku magana kusan shekara ashirin baya bare yanzu ya zo yana gaya wa uban kai wannan makaranta da aka shirya wannan yara kai yi ba uban ya tashi ya je suka yi ta dirama da yara eh dirama a can amma ba dukansu ba ka samu wanda suke zuwa su yi karatu akan samu amma dai Allah sai an yi hankali na abin akwai hatsari kuma hatsarin na lahira saboda ita duniyar nan kaga ko ka samu ko baka samu ba dai hayaniya ce saboda wanda da wanda ya same ta da wanda bai samu ba dai akwai ranar da za a akwai wani kuluti da za a je a haɗe gaba ɗaya haka ne ai in shekaru ne da yan iyaka da an share da za a je a haɗe in ka je ma fulotin in an ce ka nuna gidan wane gidan wane duk ba ka ganewa sai an sa suna da wanda ya rayu yana da biliyan ɗari da wanda ya rayu da naira ɗari da wanda duk a waje ɗaya ake sa kowa ramin shi duk a saura kuma an tashi kiyama sai a yi hisabi har kenan ba shine ba shine ma matsala ba ta yi yiwa ba ka more ba din ka more a can to matsalar shi ne baka more a nan ba baka more a can ba na? me ka ce? eh a ai kaga wanda ya more a nan ma bai more a can ba ma dan sauki sauki ai a to ta amma kwa kwatanta shi da mai su zero shi wanzu wanda ya more a nan iya ji ana bugun shi ba ya san me ya ci ba na ina nuhu wanda ba bai ci na nan bananin ta ci shi ina nuhu gaskiya ne morewar nan ba komai ba amma dai ina nuhu in an je lahira ana bugun mutum wanda ya more ku gane hausan da nake na eh kun gane azan ai ka gane ai yanzu za su yi daidai da wanda bai more ba kuma an ji ana bugun shi ka gane amma ina nufin cewa ba ina cewa morewan wani abu ne babu komai a ciki duk da rayuwar duniya bula ce haka Allah ya yi ta bula ce ba komai a ciki eh Allah yanda ya kira ta wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur yace jin daɗi ne dan kaɗan na ruɗi ga fitintunu da Allah madaukakin sarki ya zuba a cikin duniya duk ana fama da ita kowa da kalan nashi sai dai addu'a yanda kaga muka takan mu addu'a jama'a ko ina da ko ina akan Allah ya zaunar da mu lafiya tsakanin mu da Niger kun ga Allah ya amsa addu'a na ha amsa addu'a ne har ba arba har iyamurai ma sun goyi ba na ji jawabin izokalu izokalu yake ko? to to izokalu ne shi ne ne in ka ji jawabin shi kowanne ko kai za ka iya karka kenan ya ce wannan irin abu ne ya ce ah ya ce to za su ba mu kuɗi ne yaƙi mun za mu ba su kuɗin su je su haka ya ce ai ya ce mu gara mu ba su kuɗin su je su amma buwa ruwanmu ya ce nijar ‘yan uwanmu ne uga fali yake faɗa kaga dai rahamar Allah ne Allah ya ya saukar da ya ya abin nan samun samun samun direction banda Allah ba wanda zai ba mutane ga kawai sai dai kai ta ji kuma Allah ya kiyaye abin da yake nunawa Allah Allah ya kiyaye Allah Allah ya kiyaye Allah ya tsare mu da yaki har abada yau har abada saboda duk abin da kake tunani za ka yi in ana yaki ai ba ka iya duk abin da kake sallan nan ma ba za ka iya yi kasuwa ba za ka je ba aiki ba za ka je ba duk abin da kake tunani ba mutane sun ɗauka yakin kamar abin tv ne kawai za ka zauna kana kallo ba shi ba ne musiba ce kuma wasu ce ta kokarin ingiza mu eh kashe daman yanda suke yi idan suka ingizan mutane biyu da nan da nan suka kama fada to su sai su zama su ne mutane biyu haka suke su ne su su ne mutane biyu yau da safe sai su doki wannan sai su ce wannan ne da yamma sai su jefi wannan sai su ce wannan ne har sai sun karar da su su biyu haka suke yi wallahi suke yi dama abu ne a rikice ba wani ba wani da kamar wani ya tsaya ya magana hankali da haka addu'a ce Allah kuma mu ci gaba da yin addu'a Allah ya zaunar da mu lafiya eh Allah ya zaunar da mu lafiya to sayyidina Ali radiyallahu anhu yayi rantsuwa da Allah yace ba mu da wani littafi wanda muke karantawa sai littafin Allah yace sai kuma abin da ke cikin wannan takarda da wata takarda a hannun shi sai ya bude ta abin da ke ciki shine shekarun ba da zakar raƙuma da kuma wato hukunce hukunce na raunuka in wannan yawa wajima wannan rauni ga yanda za a yi ga yanda za a yi yace shine a ciki yace a ciki kuma akwai faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa yana maganar darajar garin Madina to a cike ambaci abin da yasa malami ya kawo hadisin nan na maganar danganta kai zuwa ga wani uba wanda yake ba uban mutum ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Madina harami ce wato gari ne mai alfarma tun daga tsakanin a ayyar zuwa sau sunan anguwanni ne wanda ya san Madina ya san iyaka wanda take wanda take karatu a Madina su san waje ne kamar a ce ma tsakanin kubuwa da yanya shine da ayr da sau misali maza Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan duka Madina ce sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk wanda ya jawo dan bid'a an san me bid'a ne ko na an san bid'a na wanda ya jawo dan bid'a garin Madina ko yake maki dan bid'a a cikin garin Madina to la'anar Allah da la'anar mala'ikun Allah da la'anar mutane gaba ɗaya sun tabbata a gare shi wato Allah ya la'ance shi la'anar Allah ta tabbata a kan shi la'anar da mala'iku suke ta tabbata a kan shi magan duk inuwar da mutane suke ta tabbata a kan shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma Allah ba zai karba masa aiki ba na farilla ko na nafila ranar tashin alkiyama duk abin da yi Allah ba zai karba ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato amanar musulmi guda ɗaya ce amanar musulmi guda ɗaya ce kun san da lokacin da ake da yake yaƙi na musulunci akwai kafiran amana wanda daular musulunci take ba su amana shugaba zai ce wannan na aminta shi ko da ba musulmi bane zai yawo ko ina komai a cikin garin musulmi ba mai taba shi ba mai masa wani abu to ba shugaba ba duk wanda yake ba musulmi bai zai je garin ya san ka kai ordinary musulmi sai ina son na zo ka bani tsaro zan zo a ƙarƙashin ka yace zo na baka tsaro to shikenan wannan tsaron da ordinary musulmi ya bayar ya hada duk tsaron da kowa zai bayar ba wanda yake yake da yarda ba ai kun gane ba za a ce wannan ba shugaba bane a'a wannan talaka ne a'a shine zimmatullah muslimina wahida wato wannan tsaron ba daman a taba mutum wanda shi yasa mutumin da ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam batanci da musulunci wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarni yace duk inda aka gaishi a kashe shi ai lallabawa yayin ya samu sayyidina Usman yace ya san shi yace to ka ga dai ni ne ina son ka bani tsaro ka bani amana ka lallaba da ni ka kai ni gaban manzon Allah shi abinda nake so da kai ke har lokacin da wani sahabi ya ganshi tullaka gibe amma ka yazo har ya sada da saboda akwai tsaron ya wuce in ba ka ba ai ba zai ma kai ba yazo gaban kuma ya rufe kanshi da rawani ba a san wane ne ba sai da yazo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya bude kanshi yace na zo ne na bada hakuri a yafe mu zala yi shiru aka yi gumi an ya ce wannan ina ma ya gan shi da hanya a ɗan kare ya ta ba a gan shi ba aka yi shiru can annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ba shi ke nan wannan shi ke nan magana ta kare ba shi ne wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa musu cewa ai shirin da ya yi annan wannan hukunci da ya bayar da wani ya kashe shi ma a lokacin shi kenan dan ba ya fi ma ba hawa sahabi ya ce ya rasulullah ai irin wannan da sai kamun signal inda annabi ka dan da dakin samu ido ido manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai mu ba ma yaudara magana da ido ai yaudara ne hmm ha inci ne na kuna zaune ku uku kuna magana da ido shi ɗayan bai sani ba ai yaudara ne ba kyau na eh ha'inci ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yas'a biha adnahu karamin mutum a cikin musulmi shi ma ya isa ya bada wannan tsaron duk wanda ya bawa tsare ya ya tsaro ya tsaro da haka wanda duk wani ya bashi tsaro a cikin musulmi wanda duk ya keta wannan tsara misali sai ya ganshi bayan na ce ni na tsare shi yana karkashi na sai ya je ya ji mar rauni ko ya kashe shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma la'anar Allah da la'anar malaiku da la'anar mutane duk ta tabbata a kai shi kuma shi ma Allah ba zai karba masa aiki na nafila ba ko na farilla ranar tashin alkiyama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kuma duk wanda ya danganta kanshi zuwa ga uban da ba uban shi ba yace wannan aka tambaye shi waye babanka sai ya faɗi wani baba al'alin ba baban shi ba yana sane ko kuma bawa aka ce kai waye mai gidanka sai ya faɗi wani mai gida wanda ba mai gidan shi ba to shi ma la'anar Allah da la'anar mala'iku da la'anar mutane ta tabbata gare shi gaba daya shi ma Allah ba zai karba mishi aikin farilla ba ba zai karba mishi aikin nafila ba ranar tashin alkiyama hake nan waɗannan ayyuka guda uku da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa da wanda ya kawo bid'a cikin garin Madina ko ya taimaki dan bid'a da mutumin da ya keta alfarman wani wanda aka bawa aminci da mutumin da ya ya danganta kanshi zuwa ga wani uba wanda ba uban shi dukkan su ne nuni dukkan su la'anar Allah ta tabbata gare su mala la'anar mala'iku ta tabbata a kansu la'anar mutane kuma ta tabbata a kansu Allah ya tsare mu وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم هو إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا للكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه متفق عليه وهذا لفظ رواية مسلم na? na? a ina ni dai na babu na ce ni dai na a wannan ai fassaran obas ka ce fassarar kalmomi yace zimmatul muslimina ai shi yake nema wato da yace zimmatul muslimina alƙawarin musulmi yace shine ahaduhum wa amanatuhum alƙawarin su da amanatu wa akfarahu shine laqad ahadahu ya warware alƙawarin sa wa sarafu at-tauba at-taubatu wa qila al-hilatu wal adl al-fida yanda ya fassara wannan kenan amma sai sanin shine aiki farilla da aikin sunna na wannan fassara kalmomi yake an samu hadisi daga abizar yadda Allah ta kara tabbata a gare shi cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani mutum laitanin rajuli babu wani mutum idda aligai da abihi wanda zai raya ya danganta kanshi zuwa ga uba wanda ba uban shi ba huwa ya alamu alhali ya san ba uban shi bane illa kafara fa sai ya kafirta ya kafirta amma kamar da na faɗi kufurun ne duna kufurun ba ba kafirci wanda yake fitar da mutum a musulunci ba kafirci kala biyu ne akwai kafirci akwai kufurun duna kufur kamar yadda munafirci ma kala biyu ne akwai nifaqun duna nifaq akwai munafurci wanda baya fitar da mutum a musulunci shine irin munafurcin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace a ayatul munafiqi salatun ko idza hadasa kazaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina khana wannan duk alamun munafiki munafiki ne to alamun munafikan nan ba ayyuka ne wanda suke mai da mutum kafiri ba kawai mai sabo ne ba an kai kada ka zama kafiri ba ba haka bane ba an kace amana cewa ka zama kafiri ba ba haka bane na ba an ka saba alƙawari ka zama ka a ka zama munafiki ba kai a munafurci ne na saban Allah amma akwai munafurci kuma na gaske wanda shi wannan kafirci sune ainihin munafikai wanda suke boye kafirci a cikin zukatan su bayyana musulunci kamar yanzu wani ya ce zai zai yaudare mu ya zai ce zai musulunta ya zai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga magana ta kare mu mun ga dan uwa musulmi to amma a ran shi a ce ƙarya yake cewa aka yi kaje ka ce musu ka musulmi sai ka zauna ka ji me suke faɗa kaga wani har da Allah ba musulmi ba ne munafiki ne kaga munafurci ne na kafirci kuma su ne Allah madaukakin sarki yake cewa innal munafiqina fi darakil asfali minan nar walan tajida lahum nasira munafikai suna karkashin kasan wuta Allah ya kiyaye su ba ma wuta za a san a'a su suna tsakan wuta wuta na kan yan wuta na kai yan wuta na cikin wuta tsakan karkashin wuta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda kuma ya raya abinda ba naki ba har kawai ka dau hular wani ka ce ta kace a ce ya ce sam hular ka ce kaga mai kare ne abinda ba naka ba manzala ya ce duk wanda ya haka falaita minna baya daga cikin mu karwa na da shi akwai wanda suke haka azalimai sai su ga abu mutane kawai sai nasu ana yin haka a filaye mutum ya ci filin mutane na kawai a zai ta shari'a da shi saboda tsabar rashin sanin Allah ma wai har a samu kuma lauya wanda zai je ya kare shi kuma har a fito wai suna murna sun yi wani kai wani kai zalunci kai wani ne kai wani shari'a sabu a ran kiyama za a yi shi yasa lauya musulmi ba yi bai da wahala inda ya san musulunci bai da wani wahala duk wanda zai tsaya ya taimaka wa to sai wanda aka zalunta wannan kan yayi duk abin da zai ya kwato masa haƙƙinsa har lada zai samu amma wanda ya san yayi zalunci ina kai ina zuwa ka kare shi kana musulmi lauya mutum ya zo ya ka plan ɗinka kawai ka ce masa malam zauna tsakani da Allah misali filin nan naka ne ya dan so sa kai na koyayi a yi shi ka gaya min gaskiya ina gaya ma ka ce to je ka bashi ka shi amma sai an je kotu eh kai mar wa'azi dan zalunci zai yi yawa amma ka ce an an wa an cuci wani yawa sai ka tsaya tsayin daka sai an ka kaga an kwato masa haƙƙinsa wannan ibada ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk kuma wanda ya kira wani mutum da kafirci ya ce wani mutum kafiri wanda kusan yanzu yayin sa ake yi ko na yayin kafiri kai mutum zai ya dauka ma kafirin kamar wani ba kyau ba ruwanka da mutane ma kafirin ne ina ruwanka tunda ba kai suka kafircewa ba na to kai ne kawai kai kawai gaban Allah mutum ya ce la ilaha illallah kawai ka dauke shi musulmi Allah ba shi in ma ba musulmi bane shi da wa shi da Allah kai ba kai bane mai hisabi ba kai kai ba ruwanka kuma ya fi sauki in Allah ya tambaye ka me yasa ka dauke shi musulmi ka ce na ji ya ce la ilaha illallah ne ya wani na kuma an gaya man duk wanda sila da lawai musulunta an tsare to wannan shi mun ma sauki so miliyan 100 wallahi da ka kira musulmi kafiri ka kira wanda ya cancanci musulunci ka ce mar kafiri mugun mugun abu ne ba harkan wasa bane kawai dan kulub din ku ba daya ba da mutum kawai dan jam'iyyar ku ba daya ba da mutum kawai dan kungiyar ku ba daya da mutum ba kawai ka ce kawai rabu da shi kafirin maza ka san haka kawai mutum ya wuce ya tafi gida kawai ya shayi abin shi ba kyau saboda mai matsalar shi ne kai ne za ka zama kafiri ka ji matsalar wanda duk ya ce mutum kafiri shi ba kafiri ba shi ne ya kafirta ka san gaba makarama ba ba ba ka faɗa ka more ba ne kawai ka wuce ya ka ba ruwanka ma sai ya zama kafiri shi yasa ma a musulunci ai ba a kallon mutum kiri da muzu a ce masa kafiri kuda yana aikin kafirci duk la ilaha illallah ba ba a ce masa kafiri sai dai a faɗi aikin da yake kafirci ne in ya ga yayi ya daina to in ba bai daina ba dai shi ya biyo abu kaza kafirci ne amma ba mutum yana la ilaha illallah ka ce masa kai kafiri ne shi yasa magabata da suka san musulunci in aka ce musu kafiri sai su kalmar shahada sabuwa ba shi ke nan marigayi Allah Allah ya kai shi mala bakar gumi a cikin littafin nan da aka rubuta tarihin shi wani ya taba zuwa gaba da gaba yana karatu ya ce malam kai kafiri sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar ya ce na zan musulmi a ya ce a ci gaba da karatu wallahi ya ce na yana da shi haka ya faɗa a cikin jama'a kasan da kai ne za a yi rigima ranar na sai ka kira yan sanda a biya ta bude shi ya ce ai ya zama musulmi shi kenan wani ya taɓa zuwa yake ce masa ai sunan malamansu da haka su malamansu waliyai ne saboda akwai sunansa a ƙur'ani ya ce to gaya min sunansu sai ya ce ai akwai sai ya spell din sunan mutum akwai kaza da kaza akwai sai ya ce to kai malam ne a sunan ya ce sunan shi umar ya ce akwai ainihin a ƙulani ya ce akwai ya ce akwai mimun ya ce akwai ya ce akwai ra ya ce to kai ma tanzilin min rabbil alamin na yadda ka ji nan tunda ya ce abin da ka gani a Qur'ani shikenan sunan mutum ya dace haka bane Allah wani kusa sarki ya shirya da mu Allah ya samu gane mu bu gaskiya saboda abin da muke mantawa in mutum ya ta hayaniya a wannan rayuwar wai don wani ko wani yana wata kungiya ko wace iri ce kai ran da za a saka a kabari a za ka yi na nan wa zai je kwaci ka shi sakataren kungiyanku ko ciyaman Allah nuhu waye zai zai kwace ka babu ko daya shi yasa mutum ya fuskanci gaskiya ya bauta wa Allah abin da yake na kuskure kuma ya tubu ya bari daman shi shi rayuwa kowa na iya kuskure kuma daman fatan musulmi ba ma farkon rayuwar shi ba ba tsakiya ba ƙarshe inda za a gama shine yafi kowanne hatsari yafi kowanne muhimmanci mutum zai iya zama wani sabon Allah a farko a tsakiya amma sai Allah ya taimake shi ya tuba sai gyara to kaga yayi nasara Allah shi ya dabu maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya ce abu ba nashi ba nashi ne to ya nemi wajen zaman sa a wuta sanan wanda duk ya kira wani mutum da kafirci ko ya kira wani mutum ya ce abokin gaban Allah ne kuma ba haka yake ba to shi mutumin shi ya zama kafiri da sanan shi din da ya kira wani abokin gaban Allah shi ya zama abokin gaban Allah kaga shi ne gada mutum ya riƙa ya iya bakinsa yawa in ma abokin gaba Allah ne za su haɗu da Allah ba ruwanka ina ne wanda ya ce ma musulmi kawai yadda ya kalmar shahada ka yi haƙuri ka da musulmi ne kawai a ta tafiya in ka gai shi ya wani abu ba daidai ba kai masa nasiha in ya ɗauka ka shi ke nan bai ɗauka ba daman kai ba a nani ba ne ba wani aiko ka dama abin da aka ce kawai ta'amuruna bil ma'rufi وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله شكنا aikinka الحمد لله نعم
الله أكبر الله أكبر
bai da asali a cikin addini ba a samo shi ba ba inda ya fito sai ya zo ya mai da shi addini ainihin ai bid'a ce na abinda ba addini ba mutum ya ɗauko shi ya sa shi ya mai da shi addini ko ba shi ne bid'a ko sani shi ne bid'a ai wato kirkiran wani abu kuma shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu ku ji abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya farar da wani abu fi amrina hada a cikin addinin mu nan na musulunci sai ya ce ma laysa minhu abinda baya daga cikin yace to fa huwa raddun ko amma yar masa Allah ba zai karba ba saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo da musulunci ba abin da ya rage komai ya ga mana komai ya koya mana kuma tsabar da sako ma bayan yayi din har sai da ya tambayi hajjin ban kwana sahabbai sun kai mutum dubu saba'in da doriya amma a hajjin ban kwana sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu babu wani abin da na sani za ku yi shi ku shiga aljanna face na gaya muku shi yace babu wani abin da na san Allah baya so in kun yi shi zai zama sanadiyar shiga kuta kafin Allah sabai duk suka ce gaskiya ne ka gaya mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in suka ce gaskiya ne ka gaya mana sai daga kai sama sai ce Allah kai ne shaida sai ga Allah kai ne shaida wato na ida musu da sako kuma sun tabbatar na ida musu da sako kuma Allah kana ganin mu kai ne shaida karshe sakon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su yace falyuballighu shahidun minkum al-ghaiba yace duk wanda yake nan wannan sako na waye isar da wanda ga wanda baya da haka ne musulunci yazo haka ita ida sako sai ba wani abu amma ba abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rage cewa yanzu wani mutum akwai sako da Allah ya bashi duk wanda ya ce ma Allah ya ba wani sako ƙarya ne ga wa kanmu gaskiya ba wanda ake ba wani sako ya kawo kowa ba kowa ba wani annabi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne shine cikamakin annabawa yawa ba wani annabi da zai zo ba wani kuma sako sabo da zai zo ko mafarki kai to suka cinye mafarkinka yawa ka gani kai da mafarkinka amma wani aiki aka saka a mafarkin daman malamai sun yi bayani suka ce idan kai mafarki sai aka ce ma ka dinga karanta fatiha kafa ashirin da ɗaya misali nake ma ashirin da ɗaya duk safiya karanta fatiha kafa ashirin da ɗaya za ka kwanta sai da aka gaya ma a mafarki wani zai ka je kai ta karanta amma ba wanda ya aiko ka wajen mu ina nuhu abin da yasa za ka yi aiki da shi saboda karanta fatiha ai ba laifi ba ne ba wata sabuwar shari'a aka baka ba ina nuhu amma da za a ce ma ka yi mafarki cewa a zahar ɗinka maimakon raka a hudu ka ringa yin uku za ka yi ma za ka bi na ba za ka yi ba kai ma don kai ka bar musulunci na nuhu ai an gane a ce ma maimakon magariba raka a hudu ka ringa yin shida a uku ka ringa yin shida saboda canji shari'ar Allah da haka babu wannan a ciki amma dai abin da addu'a da abin da yake daman an sa ka kaman karfafa ka ne suka ce ba laifi amma kuma ka sani kai ta shafa a ruwan kowa don kai ba annabi ba ne ba wanda ya aiko ka wajen kowa yawa ilaikum assalam na'am na'am eh eh na shiga eh ya shafa ya shafa wannan ya shafa ai da da har umuran nan da muke ai kafirai ma suna yi ina nufin kafiran maka suna zuwa umura zai su yi umura suna tsawafi da rara suna kewaye dakin a sumama sayidina sumama da aka kama shi ai a kaga a masallaci annabi sallallahu alaihi aka daure shi a lokacin duk ba a gara ba mazala shi ya ma yawa musulunci barna ya yi abin nan aka gashi sarki a garo shi ya je zai yi umra ne ya bi madina sai aka cafke shi aka zo aka daure shi a cikin fila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kalle shi ce mama yanzu ya zan yi da kai yace to ka kashe ni ka kashe su mama kuma ya kai daidai da ni ma na muku banna yace an kuma kai ya samu inda mun kai mutumin kirki haka ya fara sayyidina Umar farkon da aka kawo shi ya zo yana son ya mai hukunci saboda akwai takaicinsa a cikin zukatan mutane sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an ba shi abinci a jiya kamar abinci ya rasulullah mutumin da ya mana banna mun kamo shi yanzu ka ce a ba shi abinci ka ba shi abinci kwanan shi uku a daure amma ana ba shi abinci kuma dindin zai wuce sai ya sai manzo Allah ya tsaya ya masa magana yanzu ga kare a hannu ya za a yi da kai ya sake faɗan wannan magana ta kyale da mun da kai mutumin kirki ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai a kunce shi je ka abinka ina za ka yi ce zai je umra ne ce je ka abinka ya kunci ya kama hanya yana tafiya yana waje ya dauka irin a tura shi a zo a eh ya tafi ya waita ya ba kuma ko manzo Allah ya jale mutum waye zai taba shi sallallahu alaihi wasallam kowa ya tafi zan sai da yi nisa ya gaba da gare shi sai gaskiya addinin nan gaskiya ne sai ya dawo ya canza hanya don wanda suka gan shi yana dawa ma saboda kun san me zai yi madina asalin kashe annabi ya zo yi ba wallahi abin da ya kawo shi madina ke bayan bannan da ya yi hazu kuma ya kashe annabi ne haji ya kashe annabi ya je ya umra ya ji ma ku ci a a wannan lokacin ai haka ne annabin ma amma ina ganin haka da aka ji sai da Umar ya ji zai dawo yace a sai dauka kaman abin ne ya motsa ne sai da Umar ya ce bani da shi ya je tsare hanya ya zo daidai inda aka daure shi sai daure dabbarsa amma takobin da yake rada sai ya cire sai ya ajiye to kaga alama cewa ba fada ya kawo shi to shine sai aka kyale shi daidai ya ce ashhadu an la ilaha illallah ya musulunta shike ne ya zama sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alaikum assalam sai gobe sallallahu alaihi wasallam akwai dan uwa da aka yi masa aihuwa yana barin addu'a Allah shi raya abin da aka samu Allah ya sa ya rayuwa wata ya rayuwa ta musulunci mu ma ƴaƴan mu Allah ya raya Allah ya sa su rayuwa ta musulunci mu ma Allah ya sa mu rayuwa ta musulunci ku karanta Fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين امين